معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna muna wannan lokaci kuma ya haɗa mu a wannan masallaci na garin Dingyaɗe domin ci gaba da tafsir da littafin Allah mai girma. A yau muna ashirin da uku ga watan Ramadana, eh sha uku ga watan Ramadana, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya kuma shine ainihin biyu ga watan uku miladiya biyar. kamar yadda aka sani mudane nan cikin suratul abunan suratul tauba kuma insha Allah za mu tashi ayatana 85 aya ta biyar wanda yake jiya biyar. wanda yake jiya muna cikin bayanin wata aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abada har sai lokaci ya muna halin sa muka tsaya insha Allah yau za mu tsora daga inda muka tsaya jiya din sai Allah ce mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فتزهق أنفسهم وهم كافرون نعم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين
كما يدني بأني جيا muna cikin bayanan da malamai suka yi game da faɗar Allah maɗaukin sarki wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kun ala qabrihi to muna cikin wannan bayanai lokaci ya ga haka zamu dan ƙara su wannan bayanai sannan mu shiga wa'annan ayoyin da Allah mai karanta Imam Qatada yace Abdullahi ibn Ubay ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin baya da lafiya ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga inda yake sai ce masa ahalakaka hubba yahudi ka ganka nan son yahudayawa ya halakar da kai sai dawo ya ce ya rasulullah inna ma ursiltu ilayka listaghfira li na aika maka ne domin ka roƙa min Allah gafara walam arsil ilayka litu'annibani ba aika maka ba don ka zo ka zarge ni sai abdullahi da kansa ya tambaye sa an yi wadiyahu qamisahu ayyuka fana fihi abahu sai shi abdullahi dan abdullahi dan ubai ya roƙi manzo Allah ya bashi rigarsa domin a sanya ai masa likafani da ita kuma ya nemi ya tsaya akan kabarin nan na babansa shi masa addu'a to bayan yana wannan sai Allah saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi haka wasu daga cikin malamai mariga ya sambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi wannan rigar kamar kila kamar wani sakamako ne ko wata ramuwa ce na wani abin da shi dan ubai ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da al'abbas ɗanwan mahaifin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo a madina an nemi rigar da za a bashi ya sa saboda mutum na mai babban jiki falon yi jir ana tafasiri illa sau abdullahi rubai ba samu wata riga wadda za ta yi masa ba sai riga abdullahi dan rubai saboda gashi da kauri ga hidogo to sai dan rubai ya bashi wannan rigar to shi kuma sallallahu alaihi wasallam sakamakon dan ubay ya ba kanin babansa riga to shi yasa shi ko ya bashi wannan riga a matsayin mukafa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa bayan saukar wannan aya yana na cewa baya ta sauka gari la yusabi ala ahadin min al munafiqina da ranan bai koma kowane munafiki sallah ba sannan bai koma tsayawa a kan kabarin ko ɗaya ba abokata da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan saukar wannan aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi idan aka kira shi cewa ga wata janaza ta samu to zai tambaya game da wannan jana'izar idan an yabe ta yabo na alkhairi aka ce kai ai mutumin kirki na yayi kaza yayi kaza abubuwa na alkhairi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi jewa wannan jana'izar sallah idan aka yi mata yabo sabanin wannan wato aka ce kai ai wannan mugun mutum na kaza yake kaza yake sai ya ce mai iyalan wannan gawa shanukun gaje da kuka ga dama da ita shi manzo Allah bai zuwa sallah aka Umar dan Haddab radiyallahu anhu ya kasance la yi salli ala janazatin man juhila halahu a lokacin da yana halifa duk mutum da ba a san halinsa ba shin na kwarai ne ko ba na kwarai ba to umar bai yi man sallah hatta yi salli alaiha huzaifatul yamani sai idan huzaifatul yamani ya je wai sallar wannan gawan to da umar an ce mai ga huzaifa can ya zo to shi ma sai ya je saboda mili annahu kana ya alama ayatul munafiqina shi Huzaifa ya san ainihin duk wanda munafiki annabi ya faɗa masa a wali hada kana ya qulu la uqala sahibu sallallahu ka kace mashi Huzaifa sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin yana da wannan sirrin wanda duk wani daga cikin sabbin ba shi babu wanda ya san shi ya zo cikin wani hadisi na Umar na Khattab radiyallahu anhu a wata rana an samu wata gawa Umar ya zo ya mata sallah to famar zaho Huzaifa sai Huzaifa ya dan kwanta haka ya dan sa hortus ya dan kwanta haka ka annahu arada an yasudda wani salati alaiha kamar dai yana so ya hana shi wa wannan gawa sallah saboda shi Huzaifa ya sa wannan mutum munafiki Umar kuma yana ganin haka ya gano abin da Huzaifa yake zai sai zan bayar wannan gawa sallah ba a saboda me saboda Allah madaukakin sarki ya hana mu sallah ya hana mu istighfari to wannan shine ainihin aikin da mafi yawan ibadu a haƙin muminai don haka ita sallar jana'iza tana daga cikin ibadodi manya-manya a ɓangaren duk wanda mumini don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan kuma yace akwai lada mai gwabi ga duk wanda ya halarci jana'iza saboda ya tabbata cikin hadisai ingantattu hadisi Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man shahidal janazata duk wanda ya halarci sallar jana'iza hatta yi sallah alaiha sai da aka mata sallah falahu kera din yana da kaso na lada yana da wani yanki na lada man shaida hatta kudu fana falahu kera dani wanda yake halarce ta har aka turbuta ta to yana da yanki biyu na lada sai sabbai ke tambaye su mal kera dani menene kera dani din qala asgaruhuma mislu uhud wa to yankin lada mafi kankanta shine wanda ke aka girman dokin uhud amma shi kuma bayan turbo da mutuwa tsaya bakin kabarin mumini a yi masa addu'a idan ya mutu to abu dawud ya hatar da hadisin usman a affan wato radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga min dabnir rajul wa qama alaihi dai kar turbutan mutum to zai tsaya nan shi masa addu'a har ma abinda zai ce istaghfiru li ahikum ku roƙa wa dan ku gafara wasalullahu tasbita ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi wajen amsa tambayoyin da za a yi masa fa innahu al'ana yus'al saboda yanzu ne ake tambayar sa wannan shine abin da manzo Allah ke yi kuma shine yake umurta sahabbansa ba wai liman ka waya ce to mutane yi salati goma goma a yi addu'a a'a wani abin da liman ka ya yi shi ne abin da mazu Allah ya ce ku roƙa ma ɗanwanku gafara ku roƙa mai Allah ya ba shi ku amsa tambayoyi amma wani jagoranci addu'ar sauran suna cewa amin wannan bidiya ce wadda yake wannan addu'ar ba ta amfani shi mamacin don ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta ba yanzu abubuwan da yawa sun shigo mu saboda irin masu tafe-tafe suna zuwa wasu rare suna ganin abin da ake yi ba tare da sun tantance mashi wannan abin addini ya da shi ko addini bai da shi ba kawai dai tunda sun gana yi wani wuri to kawai sun dauko sun kawo muna yanzu haka da an gama turbuda gawa sai ce to ai salati goma ai addu'a ba wanda ya ce muku wannan kawai abin da yan haumar za ka kace to yanzu kowa shi mai addu'a wannan shine asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya shi addu'a ko safai kowa zai daga shi addu'a sannan kuma addu'ar ba kabarin ake huskanta ba kamar yadda muke za a ga an cewa kabari ana huskanta kabari a'a alƙibla ake huskanta a duk inda ake kabarin yana gabanka ko yana kudu gare ka ko yana arewa ko dai a'a juya ka huskanci gabar tsaga hannu a kwaroke Allah shi ba mamacin nan iko an su tambayoyin da za a yi masa haka manzo Allah ce was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi yanzu ne ake tambayar sa to za a ga kusan abubuwan bidiyon suna da yawa wasu wurare inda ba a nan da an gama turuɗa to sannunmu sannunmu sannunmu sannunmu wannan sannunmu sannunmu din bai da wani amfani ga mamaci kawai abinda manzon Allah ce nan kowa ya juya gwargwadon ikonka ka roƙa masa addu'a kai masa addu'a ka roƙi Allah ya gafarta masa ka roƙi Allah ya bashi iko amsa tambaya bayan ka gama wannan iya ƙoƙarinka to wannan duk wani sannun mu sannun mu da aka yi Allah ya gafarta shi wanda ake wa ƴan uwa Allah ya bada hankuri Allah ya kaza wannan falamaniya amma dai a wannan wurin za a tsaya awa shi mawucin addu'an ko ba liman ke jagoranta addu'an ba ko wani malami kowa ta shi yake yi kowa ta shi yake yi wannan shi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa ne kawai irin masu tafi-tafi so ka gano abubuwan nan ana yi ana zagaya ana addu'a amin a karanta ulhuwallahu ƙafa kaza ga shi marigayi a karanta ƙurfan lahu ƙafa kaza da walidanmu da walidan walidanmu kaza kaza dai a yi ta sa mutane aikin da ma an zalar lahu biha min sultan ba wata hukki wata Allah saukar game da wannan haka ma duk da wurin zaman taziya za ka zaman taziyan ma shi kan shi gaba ɗaya ba shi shi ma zaman taziyan irin zaman da ake shi ma ba shari'a ba ce za ga an koma an zauna ana ta gardan dame ana ta hira da ke na siyasa ana hada kai kai ni faɗa na hake ga ɗan kaza kaza to wajen wance ma to in ka ce ba haika wajen wance ba to ita wance mufa wannan shine kawai ake wurin zaman taziya to kaga ba shine ba dama shi an shari'a bata hana shi wanda aka wa rasuwa a jajanta masa kuma jajanta ba wai dole ne sai an taru bakin garkarsa ba idan Allah ya sa an zo wajen sallar kila ko haɗu gabarta ka ce to wani Allah ya bada hakuri kaza kaza shikenan ya sai ka sai ka zo lura ka shi ma din ba dole ne ya zauna bakin garka jiran masu kuwa gaisuwa ba Allahumma sai in ya sai yana da wasu abokai yana da wasu yan uwa da yake daga nesa yana yiwa su taho to domin tafsu taho jajanta mishi ba su isko shi ba to shi ne kawai ke wannan nan kauce da ɗan kwanaki ya zauna yana amsa gaisuwar amma dai irin taruwan da ake yi ana ta dafa abinci a hidda a hidda na rana a hidda na marici a yi na ana ta gardame gardame da umuma da dare dare wannan wallahi mun sani sabon Allah ne ake yi don ka duba ba ma tausayi ko tausayi babu a wannan wurin za ka zo gaisuwa ma kana sallama ba ana can domin da yake daga zama ko kula da kai ba sai ce ka ce kai kai kai ku saurara ne muku gaisuwa to saboda Allah ya amfani wannan zaman wallahi bai da wani amfani in ba ce ya maka shinkafa da abin nan ba musamman dai a ce ma wanda an kawo son mai hali na an sada dan samu wani ya mai da nan wannan wurin cin abinci sa na rana kuma wannan shi ba ta ma da daya abincin ba abinda ma ayin har yi na ake yi ko makwabta ko aka ce ku dafa abinci ku kai gidan da an kai mutuwa saboda manzo Allah ce suna da wani abu wanda shagaltar da su ba su damu damu dafa abinci ku kai musu to yanzu kun dawo nasu za ku ce yi a na ana kwana uku da kaje to ai yau yau yau aka addu'a yau aka addu'a addu'a uku wallahi addu'a uku bid'a ce ko ba ta da amfani ga mamaci na sha bayani dama da mayan mutane da 'yan siyasa su suka daure mu addu'a uku gindiya ga kasa manyan mutane masu hali da 'yan siyasa saboda su ba addini ya dame su ba addini a gaban ba su addini ba su ko malamai saboda bakin kwaɗe sai suka biye musu tun da ana dan samu wani abu sai suka biye musu madadin ku nuna musu cewa ba Allah ke haka ba manzo Allah ke haka ba kawai a yi masa addu'a kowa ya masa addu'a inda yake in an shekara nawa ka tuna shi kace wa Allah ji kan wani Allah masa rahama addu'a za ta amfane shi amma sai ku zo a taro har daga ya ake kamar da ka sana ga ya daura aure buga ma kai yan uwa da abokai to yau na za a yi addu'a ku karfe hudu an kasa wanda yake shekara goma sha biyar da aka wuce ma nan ba a san shi ba to dun muna mallaman da mun kai kasar ga ilimin na an ba su da ko a ka san wallahi ko taɓa gare ka baka cewa malaman nan ba su da ilimi ko taɓa ta same ka ka san ai malamai ƙasar ga wanda ke masu ilimi na amma ba sai wannan addu'a ta kuɗin ba to kai misa za ka yi kawai mun je irin matawa masu jiya irin Kano din nan da yake ɗariƙo sun riga sun katar tucen abin su sun mai sai sana'a su ko matafan sun gani sun ɗauko an kawo su kuma 'yan siyasa da manyan masu hali sun runguma sun ko mallamai saboda abin da ake samu sai haga ma wani addu'a kuɗi na ana ana wasu sun kuɗi musamman ce maya sun zo to ina tausayi ina amfanin zama wurin makokin an ce abin makoki ne amma ana turmuci turmuje wajen amsa abin da aka bayar to wannan dama dai shine asali kawai a makabarta bayan an gama jana'izar kowa ya tsaya mai da gabansa alƙibla ya roƙe Allah ya gafarta wannan mamacin ya ba shi iko an sa wannan tambaya ɗin nan. nan ma kana ya kauce ka ba dole ne sai ka dawo gidan ka zauna ba. Kuma in ma dai ka dawo kan sauran ƴan uwa da ba su zo ba kila kai musu jaje ka kai da su kake Allah ya ba su hankuri kauce ka. Kauce ka shikenan ba wani wanda yake duk ku taru ku zauna. A shi wanda abin ya shafa idan ya zauna saboda ƙila wasu abokansa wasu ‘yan uwansa wayanda an nesa ƙila sun samu labari za su taƙanto domin su to su mai wannan su jajanta mishi wannan shi ya zauna domin kan su to ba su iske shi wannan babu komai amma shi ku ina an kace ku to ku taru bakin garkarsa wannan mu sani ba shari'a ta ta nuna ai kokari a gyara Allah madaukin sarki ya babu ikon gyarawa Allah madaukin sarki ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum su wa'yannan munafukan kada dukiyarsu ko ‘ya'yansu ta baka shawa. Kar dukiyarsu da ‘ya'yansu burge ka ta baka shawa. Innama yuridu Allahu an yu'azzibahum biha fid dunya. Lalle Allah yana nufin ya azabtar da su da wannan dukiya a nan duniya. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Rayukansu su fita suna kafirai shi yasa Allah madaukin sarki ya ainihin jarabe su da wannan dukiyar domin ya zama ta zama musu fitina ta zama musu azaba don haka za ka gansu wa iza unzira suratun duk lokacin da aka saukar da sura ga su munafukai cewa an aminu billahi ku yi imani da Allah wa jahidu ma'a rasuli ku yi jihadi tare da manzonsa ista'azanaka ulul qawli wayanda an mawadata masu hali daga cikin su za su neme ka izini wa qalu har cewa suke zarna na kuma alqaidina kabar mu mu kasance cikin wayanda suka zauna ma'ana suna neman cewa su dai a bari su zauna gida kasu je wannan yakin ma'ana radu sun yarda أن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف سيدس زما cikin makarari masu zama gida وطبع على قلوبهم an zaɗe zukatan saula kuma ba su fahimta Allah madaukin sarki a wannan ayoyin yana musaya yana zargi ga waɗanda suka zaman su suka ƙi zuwa yaƙi waɗanda suka ƙi zuwa yaƙi kuma suna da iko ga yalwa kuma har suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su a basu su zauna suka ce zarna na kuma alƙa'idina kaga sun yarda ma kansu aibi shine zama a cikin gari tare da mata saboda dama zaman gida na mata na to duk maza an yi kwakwaya ta wurin yaƙi kai ka ci bakka kaga ka mai da kanka mace kenan to kaga sun aibanta kansu da kansu ba da huruju shi bayan runa ta riga ta fita to in ma sun fita din fa iza waqa al harbu kanu ajaban nas idan ma yaƙi ya aku to sun yi kowa tsoro idan kuma aka samu aminci aka samu natsuwa aka samu zaman lafiya a kasar nasu kalamun sun yi kowa surutu haka za ka same su yan ana cikin yakin sun yi kowa tsoro yan ana cikin zaman lafiya sun yi kowa surutu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labarin su a suratul ahzab aya ta goma sha tara yake cewa fa iza jaa al khawf ra'aytahum yanzurun fa iza jaa al khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا تقول أما دي محل الشاهد وأنا آية neman da suke su zauna gida tare da mata da irin mugun tsoron da agare su yana yaƙi da irin yawan surutun da agare da soke burutu da soke soke idan ana zaune lafiya shi na da cewa idza jaa al idan tsoro ya zo ra'aytahu yanzuruna ilayka za ka gan suna kallon ka taduru ainihin idanun suna ta jijjuyawa ba kakkautawa kyattawa ijiya jijjiya da suke yi sun hirgita kallazi yughsha alaihi min al-maut kamar dai wanda aka lullube da mutuwa amma wa iza zahaba al-khawf lokacin da duk tsoro ya tafi salaqukum sai su rinka fida ku suna aibanta ku bi alsinatin hidadin da halussa masu tsananin kaifi ai za ka ga sun daga halussan su suna maganganu masu kaifi masu karfi a lokacin aminci amma wajen yaki sun fi kowa tsoro kamar wanda wani mawaki ya ce afi silmi a ayaran jafa'an wa gilzatan wa fil harbi ashbahan nisa'il awariki a lokacin da ana zaune lafiya sai ka gansu ga jafa'i ga kaurarawa ga surutu amma duk lokacin da an kace ma ana cikin yaƙi sai kama da mata Allah maɗaukin sarki ce a wata aya makamanciyar wannan آه ويقولون ويقول الذين آمنوا لولا ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتو سوما سيماني suna cewa laula unzila suratun da dai an sauka laula nuzila suratun da an saukar da sura wadda za a mutum mutum ya ce Allah ce fa za unzila suratun muhkamatun idan aka saukar da sura wadda muhakkama ba mutashabiha wadda yake kunce ta bayyana yake wa zukira fiha alqitalu aka ambaci yaki a cikin ta ra'aytul ladzina fi qulubihim maradun za ka ga waɗanda ke da munafuci a cikin zukatansu yanzu ne ilaika suna kallon ka nazarar magashi alaikamar kallon wanda an ka so masu a milal mutu saboda tsoron mutuwa za ka ga kowane ya kura ma idanu idanun ko tsaya ba su yi suna wale-wale saboda hirgita to wannan duka kamar yana ƙara tabbatar da wancan ne ko yana ƙara bayani ga wancan ne na cewa su fa munafukai a lokacin da ake zaune lafiya to mugu-mugun surutu a garin da maganganu na banza amma duk lokacin da aka ga yaƙi to za ka ga sun hirgita sai kowa tsoro shi yasa Allah ce wato bi ala qulubihim an gaɗe zukatansu saboda sun ki zuwa jihadi sun ki fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce fahum la yaqahuna ba su fahimtar abun da ke cikin jihadin na kyautatuwa ballantana su aikata shi wala ma fihi ba su gane abin da ke cikin rashin zuwa din nan faitani buhu na cutar da kansu faitani buhu balle su nisan shi wannan sai Allah ce a gaba lakinin rasul lakinin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat وأولئك هم المفلحون kamar wakil sa mulmulihun wannan su ne marabanta ma'ana waɗanda suka je suka yaƙi suka ainihin yaƙi da dukiya suka yaƙi da rayukansu to lalle alkhairai sun tabbata a gare su ai alkhairatu din nan ana nufi addarul akhira gidan lahira wanda yake a cikin aljannar firdausi da kuma darajoji madawaki sai ce addallahu lahum أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم a'adda Allahu lahum jannatin Allah ya tanada musu gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anharu quramuna gudana karkashin su khalidina fiya suna masu dawwama a cikin ta wato cikin wannan gidajen aljanna Allah ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba mutum ya samu shiga aljanna da dawwama a cikin ta sai ce ja al-mu'azziru وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah ya ce wa ja'al mu'azziruna wa'anda adda uzuri min al-arab daga cikin larabawan kawai suka zo liyuzana lahum domin a ba su dama su zauna ba sai sun je yaki ba wa qala allazina kadhabu Allah wa rasula su kuma inda suka wa Allah ƙarya suka wa manzo Allah ƙarya suka yi zaman su Allah ce sai yusibul ladina kafaru minhum azabun alimun wa'anda suka kafirta daga cikin su lalle azaba mai radi za ta same su Allah maɗaukin sarki wannan ya bayyana halin ma'abuta uzura a wajen barin jihadi su ne waɗanda suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman suna ba da uzurinsu ga shi manzon Allah kuma suna bayyana masa abin da suke a cikin rauni da rashin iko akan fita wato wannan waɗanda suka zo suna neman uzuri masu na gaskiya wato wasu kabilun larabawa ne waɗanda a can gehe gehen madina wanda ba cikin gari ba abba haku ya so daga abdullahi dan abbas innahu kana ya qara'u wa ja'al mu'azzaruna ko mu'azzaruna bi tafifi kenan wato wanda an kawa uzuri wa yaquluhum ahlul uzuri na cewa su ne ma'abuta uzuri ibn wayna ya rawaito hadisi daga humayd ibn mujahid shi ma irin wannan na karantawa mu'azzaruna ibnu ishaq ya ce wa balagani annahum nafarun bin bani gifari na samu labarin cewa su mu'zarun din ko mu'azzirun din nan wasu jama'a ne daga cikin kabilar bani gifarin daga cikin su akwai hufafun ima bin rahaba kuma wannan magana ta ce mafi bayyana cikin wannan ma'anar aya to sai Allah ya ce wa qa'adal ladzina kazabullaha wa rasulahu wa'anda suka wa Allah ƙarya da manzon Allah ƙarya suka zauna su ba su ma zo suka kawo uzuri ba ibnu jurayj yace daga mujahidu su mu'azziru da dangare da al-arabu na faru min bani gifarin wato wata jama'a ce daga cikin bani gifari ja'u fa atazaru fa lam yuzar wa lam yuzurhum Allah sun zo sun nemi uzuri amma Allah bai musu uzuri ba haka imamul hasan yace haka katada yace haka muhammadu mai yasa haka yace amma shi wa ka'ada allazina kazabu Allah wa rasuluhu ay wa ka'ada akharuna min al-a'rab wasu daga cikin larabawa kawai suka zauna ba su zo domin kawo zuri ba summa au'adahum bil azab alim sannan Allah ya musu kece ya keceuce lalle akwai azaba mai dadi wanda ta same su saboda me saboda sun ki zuwa su nemi uzuri kawai sun yi zaman su kashin kansu Allah ce sai sibul ladina kafaru minhu azabun alimun ya ce lallai azaba mai daɗi za ta samu inda suka kafirta cikinsu sai Allah ci gaba ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ولا على الذين
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم نعم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون
إنما السبيل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء نعم
ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Allah madaukin sarki ce laisa alal du'afa'i wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun wato harajun laifi laisa bai zamo ba akan masu rauni su ne abdu'afa hakanan wa'anda an marasa lafiya hakanan wa'anda ba samu abin da za su ciyar domin su je wannan yakin ba suna son su tafi amma ba su da guzuri Allah ce ba su da laifi ya zane sahu lillahi wa rasuli dan suka yi nasiha ga Allah da manzonsa Allah ce kai ma alal muhsinin min sabil wani laifi bai zama akan duk masu kyautatawa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sannan Allah ce wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum hakanan babu laifi akan wayannan da suka zo idan suka zo maka litahmila domin ka dauki nauyin su je wannan jihadin ulta ka ce la ajidu ma ahmilukum alaihi ban samu abun da nake dauka ku akai ba tawallau sai su juya wa ayyunuhu idanuwan su tafidu min dam'i suna zubar da hawaye hazanan don bakin ciki Allah ji doma yan fi kuna wasu da suke ciyarwa ba duka wannan ba su bai sayar ce inna masabilu kai wayan da laifi inda laifi yake alal ladzina yastazinunaka akan wayanda ke neman izininka wa hum aganiya alhali suna mawadata radu bi an yakunu ma al khawalifa sun yarda su kasance tare da mata su zauna gida wa taba Allahu ala qulubihim sai Allah bici zukatansu fa hum la ya'lamun su ba sani Allah madaukin sarki a wannan ayoyin ya bayyanar da ma'abuta uzuri wayanda ba su da laifi idan suka zauna ba su je wajen yaƙi ba kuma ya ambata abin da ke ya lazimta ga mutum wanda ke bai gushewa a kansa shine rauni wanda yake da rauni a wajen halitta ila gurmuna ko kuturuna ko yana da raunin halitta bai iya ɗaukar rigimar yaƙi ƙila makaho ne ko gurmu ko makamantansu to sai Allah to bayan wannan sai Allah ya fara da abin da ke gittowa yake yi sanadiyar rashin lafiya kila wata rashin lafiya ta same shi ko da za a taya wurin yakin wanda rashin lafiya ita ta hana shi hita a wajen yaƙi saboda Allah ko kuma a'a yana lafiya lau talauci ya dame shi ma'ana bai da abun da yake shiryawa domin ya je wannan yakin shi da ya tafi da guzurin da ka dauka wanda zai ci can sannan bai da abin da zai bar ma iyalansa in ya tafi ya zama kofiyo mai kullum sai ya bi ya kawo dan ice fa ne to kaga wannan shi ma bai da laifi to wayannan da wanda adda rashin lafiya rauni da wamamme da wanda rashin lafiya ta gittoma da wanda matsalan talauci ta hana to duka Allah madaukakin sarki ce wayannan ba su da laifi idan suka yi zamansu idan dai su yi nasiha a lokacin da suke zaune ba su hirgita mutane ba ko ba su shirce wasu ba masu suka hana su tahiya alhali suna masu kyautata cikin halinsu don haka Allah maɗaukin sarki ce ma alal muhsinina min sabilin wa'anda ke kyautatawa babu wani laifi gare su domin Allah mai gafara ne mai jin kai Sufyanu Sauri ya karbo daga Abdulaziz bin Rafi daga Abi Sumama radiyallahu anhu alal hawariyuna yan gani kashe ne Isa sune ake kira hawariyun suka ce ya ruhullah a hadarna anan nasirillah ba mu labari wane ne mai nasiha ga Allah tunda na an ce idza nasahu lillahi to menene nasiha ga Allah din shine su wancan ke tambayar Annabi Musa tun zamanin sa kafin ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ce allazi yusiru haqqallahi ala haqqin nas shine wanda ke fifita haƙƙin Allah kan haƙƙin mutane shine mai nasiha ga Allah idan wasu al'amura guda biyu suka faru gare shi ko al'amarin duniya da al'amarin lahira suka bayyano gare shi to sai ya fara da al'amarin lahira idan ya ƙare sannan ya koma ma al'amarin duniya shi ne minisiya ga Allah imamul auza'i ya ce wata rana mutane sun fita zuwa roƙon ruwa sai bilalun nisadi ya taya cikinsu zai musu hudu baya gode ma Allah ya bi Allah wa ce ya ma'ashara mana hadara ya gayyar waɗanda suka halarci wannan wuri na roƙon ruwa alastu muqarrina bil isa'a shin ba duk kowannen ku ya tabbatar da laifi kun ce kun yi laifi kuna tuba qalu suka ce allahumma na'am suka ce haka ne ya Allah ala allahumma inna nasmi'uka nasma'uka ya Allah muna jinka ta kulu kana cewa ma alal musinina min sabilin wayanda ke kyautata babu wani laifi a gare su Allahumma qad aqarrarna al-bisata Allah mun tabbatar da laihinmu fa ghafir lana warhamna wasqina Allah gafarta mana kai mu jinkai ka sha da ruwa ya daga hannayensa yana wannan addu'a wa rafu'u aidan su ma suka daga hannayensu fa su kunan tare ko aka sha da ruwa sai ga ruwan sama sun sauka Imam Qatada yace wannan aya ta sauka sanadiyar wani mutum da ake kira A'iz ibn Amr al-Muzanni kamar yadda ibn abi hatim ambata daga ibn farwa daga abdurrahim ibn abdurrahman da abi laila daga zaid ibn sabit shi zai dan sabit ce kuntu akatubu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu wa kuntu akatubu bara'a ni zama ina rubuta wannan sura ta bara'a fa inni lawadi'ul qalami ala adana amrina bil qitali is wa inni lawadi'ul qalami ala uzuni yace na aza alƙalami haka kunne na ina sauraren abin da zai ce rubuta is amarna bil qitali sai ya umarce mu da mu yaki waja ala rasulullah sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana kallon ma yanzilu alaihi abin da ke saukowa gare shi is jaa a'ma sai ga wani makaho ya zo wa kale ce kaifa bi ya rasulullahi wa ana a'ma to manzo Allah yanzu gashi an saukar da an ce mu je yaƙi to ni ya za a yi da ni alhali kaga makaho nake sai Allah ya saukar laysa alal du'afa wala alal marda mana babu laifi akan raunana ko babu laifi akan marasa lafiya al'aufi shi ma su daga dan Abbas a wannan aya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane an yamba iso gazi na masu zabura kowa ya fita wajen yaƙi tare da shi faja'atu isabatun min ashabihi sai wani gungu na sahabban suka zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fihin Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzanni daga cikin wayannan mutanen da suka isko annabi akwai Abdullah dan Mughaffal al-Muzanni sai ce ya manzo Allah ihmilna to dauke nauyin mu ma'ana su ba su da komai ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su bari gidajensu don haka suka ce annabi dauke nauyin su fa qala lam sai annabi ya ce wallahi la ajiru ma ahmil ku alai ni kaina wallahi banda abin da nake daukar nauyin ku fa tawallu kaga dole su juya wa lahum buka'un suna kuka wa azza alaihim an yajlisu al jihadi abin ya dame su ayyazan su zauna ba su je yaki ba ga annabi ya tafi wala yajiduna ba sannan ba su samu abin da za su dauki nauyin kansu ba wala mahmalan ba su samu wanda zai dauki nauyin su ba to falan mara Allah ya samu ala mahabbatihi wa mahabbati rasulihi lokacin da Allah ga irin kwadan da suke da shi na son Allah da son manzon sa sai Allah ce laisa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna harajin da masu rauni da marasa lafiya da wanda ba su samu abin da za su ci da kansu ba to ba su da lahi don su zo ba dan nan dai har zuwa ƙarshen wannan aya Imam Mujahid yace wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum inda Allah ce haka nan babu laifi akan wayanda suka zo maka don ka dauki nauyin su ta sauka yace shi ga wata kabila da ake kira Bani Muqrinin daga cikin kabilan Muzaina Muhammadu ibn Ka'ab yace su mutum bakwai ne daga cikin Bani Amr ibn Auf su ne akwai Salim ibn Umair daga cikin Bani Waqif akwai harama ɗan amuru daga cikin bani mazin ɗan najjar akwai Abdurrahman ibn Ka'ab wa yukanna Aba Laila ana ma alkunya ana kiransa Abu Laila wa min bani Mu'alla akwai Salman dan Sahar a cikin bani Harisa akwai Abdurrahman ibn Zaid akwai Abu Abla wa huwa allazi tasaddaqa bi irdihi fa qabala Allahu minhu shine da gaba da abin da zai ba su sai ce to ya ba da sadaka mutuncinsa sai Allah ya karɓi nasarar gare shi a cikin bani Salma akwai Amrunu Anama da Abdullahi ibn Amr al-Muzanni Muhammad wato wa'annan sune wa'anda suka zo domin Annabi ya dauki nauyin su Annabi ce shi ma bai da abin da zai dauka nauyin sai suka juya suna kuka a Muhammad ibn Ishaq a cikin siyakin yakin Tabuka ce summa inna rijalan sannan wasu mazaje daga cikin musulmai sun zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa humul bakka'una sune ake kira masu yawan kuka su mutum bakwai ne daga cikin ansaru da wanda ba ansaru ba a cikin bani amru da aufi akwai salim da umairin akwai alba dan zaidu ahu bani harisa akwai abu laila shi na abdurrahman kab shi ma dai lisa ha suka mawwa da wanke yin yan lisa ha su wa ba'dun nasu suka ce a'a wanda dai ya zo da wannan magana shine abdullahi dan aure al ne da harama dan abdullah dan uwan bani waqif da irbar ibn sariya al-fazari duka sun nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauke nauyin su wa kanu ahli hajatin kuma sun kasance ma abuta bukata wa qala sai manzo Allah ce la ajidu ma ahmilukum alaihi banda abin da nake daukar nauyin ku akan wata wallo suka juya wa ayyuhum tafidu min ad-dam'i idanuwan suna zubar da hawaye hazanan don bakin cikin ba su samu abin da za su ciyar aje wannan yakin ba ibnu abi hatim ya ambata ga daga alhassan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad halaftum bil madinati aqwaman ma anfaqtum min nafaqatin wala qadatum wadiyan wala wala nalta'im min aduwin wala wala niltum wala niltum min aduwin nailan illa wa qasharakukum fil ajr ana ce wurin yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle kun bar wasu mutane a madina ba wata dukiya wadda za ku kashe a wannan yakin ba wani rahi wanda za ku yanke wurin tafiyar ba wani abin da zai same ku da makiya face wa'ancan da kun baro madina sun yi tarayya da ku da lada duk ladar da an ba ku su ma an ba su sai annabi ya karanta wala alal ladzina idza ma atawkali ta'amilahum qulta la ajru ma amilku alayhi saboda wannan yana nuna maka cewa duk wanda yake bai yayi ne ma'ana da yana iya yi da yayi to za a rubuta masa ladan yayi shi yasa ake son lokacin da kana da dama kai kokari ya zama kana bautar Allah to lokacin da damar ta kucce maka Allah zai baka ladan wannan ibada din nan a ya zo a cikin Buhari da Muslim hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ce inna bil madina qawamun maqaratu wajin wala sirtum masira illa wa ma'akum Ƙalu sai sabai suka ce wani bil madina suna madina annabi haka cewa suna tare da mu anan qalu na'am haba sahumul udhu uzuri ya tsare su su ma ba don da uzuri ba da muna tare da su don haka Allah ya ji wannan uzurin su ya ba su lada su ma Imam Ahmad ya so daga Abi Sufyan daga Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad khallaftum bil madinati rijalan kun bar wasu mazaje madina ma qatatun wadiyan ba ku yanke wani rahi wala salaktun tariqan ba ku bin wata hanya illa sharakukum fil ajri wace sai tare da wajen lada habasahumul maradu wanda ke rashin lafiya ta hana su zuwa to haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ta bayanin wayannan mutane daban-daban wayanda yake uzuri ya hana su zuwa yaki don haka suna tarayya da wayanda sun kaje yakin wajen ainihin samun lada da kuma duk wata garaba da ake samu dinnan shi yasa imam muslim ya rawaito da hadisi da ibn maja daga hanyoyi daban-daban daga al'amash sannan Allah madaukakin sarki ya mayar da zargi akan wayannan da ke neman izini na su zauna wahum aganiya kuma alhali suna da wadata suna da duk abin da ake bukata don haka Allah ya zarge su saboda sun yarda da sauna tare da mata da wayan ga marasa lafiya da wayan ga masu uzura Allah ce wa taba Allahu ala qulubihim fahum la yu'minuna Allah ya bice zukatansu su ba za su yi imani ba Allah ya alamu.
sai fahum la ya'lamuna su ba sani ba ba su sani domin da sun san gara basa da ake samu wajen fita wurin yakin nan da sun fita soma sai mai gaba
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون نعم. to Allah ramma sai a ji mana wannan aya zuwa gobe idan Allah ya kai mu amma kafin mu tashi akwai sauran mintuna a ya kamata mu yi la'akari da yanayin da muka samu kanmu a wannan lokaci na san insha Allah dukkaninmu muna da labarin abin da ke faruwa gabas ta tsakiya irin hare-haren da Amerika da Isra'ila suka kai a Iran, wanda yake wannan Iran ita kuma ta mai da martani, wurare da dama a cikin ƙasashen larabawa, irin Qatar, irin Kuwait, irin ainihin Saudiya, da dai wurare dama wanda yake su Amerikawa suna da sansani, to duka sun kai hare-hare a wannan wuraren. To za mu kalli wannan ta huskoki da dama. La'alla wani yana nan sai ga to abin da aka can shi abin bai dame shi ba, ai bai shafai ba. To a matsayinka na musulmi duk inda hake, wannan yaƙi ya shafe ka a matsayinka na musulmi. Wani zai kalla ce, to ai Iran gwamnatin shi'a ce, gwamnatin masu zagin sabon manzo Allah ne masu kaza masu kaza suna kiyayya da ahlus sunna ila can ma bayan inda an ka fito ai America ta taba amfani da su aka karya wasu dauloli na musulunci wanda ke ahlus sunna ke jagorantar suka bai da aka yi Iraq ya da aka yi Syria ya da aka yi Afghanistan da wasu wurare wani ta zai kalle shi to wannan ma ba haka abun yake ba tabbas mun yadda mun aminta ko mun tabbatar cewa lalle Iran ƙasa ce ta ɗan shi'a wanda yake wallahi ko ƙwara azara ba mu tare da su akan aƙidar su ba mu tare da su ga aƙidar su domin duk wanda ada aƙidar cewa duk musabban manzo Allah sai shirka in banda sai shirka in banda bakwai ko wata riwa hudu yana zage irin su Abubakar su Umar su Usman yana zage irin mata Annabi irin Aisha irin Hafsa to wallahi ba mu tare da shi ba mu tare da shi wallahi amma wannan yakin dole mu tsaya mu yi addu'a mu ga cewa Allah ya bada nasara a ga cewa an karya Amerika da Isra'ila saboda bi waɗanga duk da aƙida su ba mai kyauta ba sun fi zama kusa gare mu saboda mi saboda ana kiransu daular musulunci duk da yake mun san ba musulunci ne na haƙi gani ba amma da duk abin da ake musu ana musu da sunan musulunci ba shi ko kaga sun kusa gare mu sannan irin matsalolin da ke faruwa musamman irin wannan lokacin da ake ciki yanzu muna cikin watan ramadana dubban musulmi a ƙasashen duniya wurare daban-daban sun fara sauka a cikin ƙasar saudiya domin gudanar da ayyukan umra. har muman Najeriya akwai wayanda sun tafi akwai wayanda yake suna kan shirye-shiryen tafiya to wannan yakin idan ya dore to kaga wayanda dai sun ka tafi dawa sai dai da Allah yi saboda tun yanzu su kasashe sun fara rufe sararin samaniyar su idan an ke ƙasa ta rufe sararin samaniyar ta jirgi ba zai tashi daga wannan ƙasa ta wata ƙasa ba jirgi ba zai taso daga wata ƙasa ya zo da wannan ƙasa to idan wannan tun da hare-hare har sun shafi saudiya idan aka ce saudiya ta rufe sararin samaniyar ta ce mutanen mu da can suna umra ya dawo su wayan ga dake shirin tafiya tafiyar tana yiwa to gara ma so da yake wasu tahi ba kaga wayan da can sun yi matsala sannan mun san irin ladar da irin kwallar da ke cikin yin umra a cikin wannan kwanakin manzo Allah ce wanda ya umra a cikin watan kwana goma na ƙarshen Ramadana yana da lada kamar wanda ya haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yanzu zai iya haramta ma waɗanda adda guzuri waɗanda adda hali zai iya haramta musu samu wannan falladin sannan babu fata idan abin ya doge yanzu da an gama sallar azumi sai shirye-shiryen zuwa hajji to idan abin ya doge haka akwai maganar tafiya hajji duniyan nan ba abun da ke bata ma kasashen kafir na Amerika da Isra'ila irin taron da musulmi ke a lokacin hajji da lokacin umra abin yana bata musu rai don haka kar ka yi mamakin kila sun bari sai dab da irin wannan lokacin suka fara wannan abin domin kawai a samu dai a ga an kange musulmi an hana su wannan ko irin wuraren masu tsarki don haka abun da wajibi gare mu kawai mu ci gaba da addu'a wannan yakin Allah shi tsai da shi sannan kuma mu yi addu'a da Amerika da Isra'ila da duk wasu makamantansu ƙawayensu masu goya musu baya mu ci gaba da Allah ya karya mu da su. Ba za mu yi la'akari da cewa ita Iran aika za ta ke, a'a, mu yi la'akari da abin da yakin zai jawo. Fatar Allah subhanahu wa ta'ala shi muna maganin wa'annan matsalolin, shi kare mu, wannan ƙasar tamu ta Najeriya Allah shi ba mu dawwamammen tsaro cikakkiya wannan ƙasa ga sunan mu ma matsaloli suna ta faruwa a cikin Ramadan wani bai ko da ana rikice rikice in Ramadan ya tsaya sai ga abubuwan sun kwanta amma suka duba irin abubuwa wuraren da ma abin bai kai ba duk inda aka yi to domin duk shekarun da an kai ana bandit za mu je irin ƙasar Bauchi da Wallahi halau take to yanzu ga shan abu ya kulla cikin ta tsundum da anan ma kebi eh da ana magana sai da ya magana bangaren zuru na abin da yammacin kebi da lafiya lau to yanzu ga shi nan babu abin nan don haka mu yi addu'a Allah maɗaukin sarki shi magance mana wa'annan abubuwan Allah shi muna kariya wa'anda abin ya riga ya rutsa da su muna roƙon Allah subhanahu wataala shi musu mafita mu da bai rutsa da mu ba Allah shi muna kariya kuma shi magance mana su duk wani wanda adda hannu a cikin muna roƙon Allah shi kariya mana shi ya muna maganin sa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum